بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da bakwai ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sittin da biyar daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya fita daga makka saboda tsananta mishi da suka yi ya ainihin tafi zuwa ainihin garin ta'ifa ta'ifa tsakaninta da makka kamar kilomita tamanin ce wato a ɗari kaɗan ne babu da ya tafi can kuma ya haɗu da irin ainihin wato mummunan hali da mutanen garin suka nuna mishi har suka kai suna jifan shi bararren bahon shi zai yana kare shi daga ainihin jifa da suke yi malam ya ce wannan babban darasi ne gare mu akan mu sadaukar da rayuwar mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu kiyaye mutuncin shi mu kiyaye ainihin sunnan shi mu yi kwaɗayin kwaikwayon shi da kuma yaɗa da'awar da ya zo da ita mun fara karanta maganar babban malamin mai ibnu qayyim sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu koma kan maganar ibnu qayyim a shafi na 238 a ƙarƙashin gaba ta shida ya ce يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب مدارج السالكين ابن القيم الله مربكين سلكي يجد أنشي يا فدي أتسل التافن tahadidu madarijis salikin wannan son kusan shi ibn al-qayyim littafin shi sunan shi madarijis salikin wani malami ne abdul mun'im al-mu'alla ya zauna ya tace littafin amma duk da haka dai sai ya danganta shi da ibn al-qayyim saboda asalin maganganun nashi a a fa'ida ta shida ne muke karkashi a inda yake magana dangane da addas wannan baya wanda ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rungumi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ladabi da shi ko to sai malam yake cewa ra'sul adabi ma'ahu ay ma'ar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamalut taslimi lahu wato jagoran ladabi tare da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cikakkiyar sallamawa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal inqiyadu li amrihi da kuma jayuwa ga al'amarin shi wa talaqqi khabarihi bil qabul wa tasdiq da kuma karɓar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar runguma da kuma gaskatawa duna an yi hammilahu mu'arabata khayalin batil ba tare da ya ɗorawa ainihin wato wannan hadisi ko wannan labari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rudani na wani ɓataccen tunani da yusannihi ma'qulan wanda zai kiraye shi da cewa a hankalce wato abin da wannan magana take nufi idan ka karbi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka rungume shi ka gaskata shi ka yarda da shi to kar ka zo ka ainihin kawo wani rudani da ke cikin tunaninka nan taba ka ce to ai wannan abin ya saba ma hankali yace to wannan ba hankali kenan ba wannan sunan shi rudani na bataccen tunani domin ai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo da abin da ya saba wa hankali ba to tunda bai zo da abin da ya saba wa hankali ba cewar da kake wannan abin ya saba wa hankalinka a fakaice ba hankali ba ne rudani ne da ya shiga cikin tunaninka ina fata an gane kun san so da dama rudani yakan shiga cikin tunanin mutum abin da ya sani ma ya yi inkarin shi balle kuma abin da bai sani ba to saboda haka kar ka sake a kawo maka wani abu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama rudanin da ya shiga cikin tunaninka da sunan cewa a hankalce ka zo ka ce za ka ainihin ɗauka ka ɗora wa hadisi au muhammilahu shubha ko kuma ya ɗora wa hadisin wata shubha au shakkan ko wata shakka أو يقدم عليه آراء الرجال كوكما يقبات برأيه وسمتاني أكن أينهم مجمر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أو زبالات أذهانهم كوكما هيانيا تتنانسو كسوانا مجانا تاسوتي كما دواتشا أقرشي سيما لنكي تشوى فيوحده بالتحكيم wajibi ne ya kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bitahkim ta hanyar kai mai hukunci ko kuma karɓar hukuncin shi ya zama a cikin halittun Allah kaf manzon Allah shi kadai ne yake da ikon yayi hukunci a kanka manzon Allah shi kadai ne yake da izinin shi kadai ne yake da daraja ta ka karɓi hukunci a wurin shi kai tsaye wa taslim da kuma sallamawa ka sallama mishi shi kadai karkai jayayya wal inqiya da kuma jayuwa gare shi duk inda ya jaka ka jayu wal iz'an da kuma ainihin wato miƙa kai kama wahada al mursila kamar yadda shi musulmi ya kadaita Allah da ya aiko annabi ka kiyaye al mursil Allah wanda ya aiko al mursal annabi wanda aka aiko mursil shi ne mai aiki mursal ɗan aike din to kamar yadda ka kaɗaita allan da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama subhanahu wa ta'ala bil ibada ka kaɗaita shi da bauta wal hudu da kankan da kai wal zulu da mai da kanka ba komai ba wal inaba da kuma komar da al'amari gare shi wa tawakkal da dogaro to kamar yadda ka kaɗaita Allah a waɗannan abubuwan ko to wajibi kuma ka kaɗaita manzon Allah wajen kai hukunci sallallahu alaihi wasallam da sallamawa da jayuwa da kuma ainihin miƙa wuya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan haƙiƙanin al'amari malam ya fassara mana ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika la da kake cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya amma kaga san da kake cewa muhammadin rasulullah sai da kace wahdahu la sharika lahu ba amma haka larabcin ya hukunta sai dai larabawa ba su da ɗabi'a ta itinadi ne wato su faɗi magana a gaba kuma za su sake faɗin irin ta sai su sake maimaita ta a in suka faɗi da farko ya isar sabanin yanzu da haushe misali sai ce da musa da isa da ibrahim da ahmad da haka zai ta cewa da da da da kaga isnadi ke to da larabe tun da yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu to na biyu din shi ma idan wahdahu la sharika lahu ne a nashi matsayin balarabe ba sai ya sake faɗi ba amma haka abin yake don haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu to muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma wahdahu la sharika lahu shi Allah la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu a wajen uluhiyya ai shi kadai bai da abokin tarayya to Muhammad Rasulullah shi ma wahdahu la sharika lahu fir risalati wajen wannan manzancin manzon Allah ba da tarayya da kowa shi kadai ne yanzu kaga a zamanin bani Isra'ila Musa manzon Allah ne ina fata an gane amma ba shi kadai bane Allah ya aiko a lokacin akwai haruna idan ka tafi ka tafi ka tafi za ka ga a zamanin ibrahim akwai lut to kaga ashe in kun fahimci wannan abin da ake so a ce maka a cikin wannan al'ummar tun daga ran da Allah madaukakin sarki ya ɗauki annabi isa duniya ba ta sake ganin annabi da kuma ba za ta sake gani ba bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya hukunta hatta annabi isa in ya zo ƙarshen duniya sai dai ya ɗauki shari'ar annabi ya aiki da ita domin in har ya da wata sabuwar shari'a to ya rubuza manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi Allah ya sa shi shine na ƙarshe a ƙarƙashin wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la muhammadu rasulullah wahdahu la sharika la shi Allah wahdahu la sharika la fil ibada shi ko manzon Allah wahdahu la sharika la fil risala to shine sai yake cewa fa yuwahhiduhu بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل واجبين يدعوك من ذنب الله وجن كيما يهدنشي بسلم مشي دميك كي غريشي بكما جاوية بدئن بيجاكا واجبين أدعوك من ذنب الله شكرا أكن هكا don haka duk wanda ya bada hukunci in ya saba na manzon Allah ba za a bi ba sallallahu alaihi wasallam ba za a sallama ba ba za a jayi ba ba za a miƙa wuya ba kamar yadda duk wanda ya nemi a bauta mishi in ba Allah ba ba za a bauta mishi ba kun fahimta jama'a wannan ita ce maganar wannan maganar mala ya kawo ta a takaice ne kamar da yace a duba cikin wancan littafi madarijus salikina amma idan kana son ganin cikakken sharhin irin ta kusan shafi biyu ka bi ka ɗauki sharhin aqidatul tahawiyya al-imam ibn abul izzi al-hanafi ya tsaya tantance wannan matsala kwarai da gaske duk wanda yayi wa Allah abokin tarayya mushriki ne duk wanda yayi wa manzon Allah abokin tarayya mushriki ne shi yasa ka ga yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كافر الظالم بي ظالم تكنشي zai rinka cizon yatsun shi duka ranar alkiyama yana cewa ya shiga uku ya ɗaukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata hanya ya haɗa da tashi shi yasa ba a haɗa wata hanya da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan ne ya kamata in yi tambayi ga ɓangarorin mutane guda biyu ɓangaren farko shi ne ga ɗan uwanmu masu bin manhaji irin namu da kuma waɗanda suke faɗa da manhaji irin namu ɗan uwa masu bin manhaji irin namu a salafi sai suke ɗaukar cewa malamai waɗanda ake ganin suna dangantuwa zuwa ga mazhabobi kamar irin su imamun nawawi yake dangantuwa zuwa ga mazhabin shafi'iyya kamar ibn abdulbarri wanda yake dangantuwa zuwa ga manhabin malikiya ko kuma wani lokacin ka ga ibn qayyim ko ibn taymiya ma ana danganta su zuwa ga manhabin hanabila shin dangantuwar waɗannan ko kuma danganta su da ake wato ko dai su ne suka danganta kansu ko kuma an danganta su zuwa ga wannan mazhabin ya fitar da su daga bin manhaji na sunna a bai fitar da su ba ba a hana ka ka ce a matsayinka na ɗalibin ilimi ko kuma malami da baka ƙware da wasu abubuwa ba za ka makale jikin wani malami kana karɓan fatayoyi waɗanda ka samu ba a hana ka ba amma dokar ita ce kana nan kana karɓan fatayoyi wurin malamin nan ran da hadisi ya zo ka yi riko da shi idan malamin nan ya fatawa fatawa ta saba wa abin da ya zo a littafin Allah ko a cikin hadisi sai ka ce a ba za ka karba ba to rashin karban ba wulaƙanci ba ne ga malamin ba ruhi ba ne ga malamin abu na farko ke abu na biyu shi kuma malamin ya san cewa rashin karban fatawar shi a yau da ya zama an samu wani hadisi wanda bai daidai da fatawar shi ba baya nuna cewa da yau an watsar da shi an wulakanta shi kenan irin wannan dangantuwar da zaka ga nawawi yana dangantuwa zuwa ga shafi'iya ko ana danganta shi ko ibnu abdul barri ko da ya zama ya faru ne tun a farkon rayuwarsu kafin su gama gogewa da ilimi ko kuma har bayan sun goge da ilimi don babu abin da ya hana ko da ka zama mujtahidi ne zaman kanka kamar abubakar muhammadu guri har ya mutu cewa yake shi da malike ne kuma ya kai martaba ta ijtihadi ba hana ka ba amma kana nan kana bin malikiya ran nan sai aka ce maka ga hadisi ya zo sai ka ce alhamdulillah sai ka dauka to maganin maliku ba sai ka ce a ko maliku ya ga wannan hadisin zai aiki da shi a wannan halin babu aibi ko kaɗan na biyu wannan ita ce nasiha kenan ga waɗanda suke bin manhajin salafi sai suke don an ce nawawi a shafi sai zama suna kyama abin ibn abdulbarni almaliki abubakar bin almaliki sai su ga suna kyama a'a ba abin kyama ba ne ko kun fahimta duk wani suna da za ka kira kanka ba nan ce matsala ba yaya kake game da Allah yaya kake game da manzon Allah in an ce maka a duk abin da aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce sai ka sallama baka da matsalar suna إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا مؤمنين أكتي مس الله أتي من الله أتي سيتي من جي من جي wannan ba ka da matsala da su don sun ce su ka zane to ɓangare na biyu kuma shi ne waɗanda ke ganin cewa addininka kuma ba zai taɓa yiwa ba sai ka ce kai malikiya ne ko kai shafi'iya ne ko kai hanafiya ne ko makamantan haka wannan ma kuskure ne idan ka ce haka waɗanda suka yi addinin musulunci kafin zuwan waɗannan malaman da suka shugabanci waɗannan fatoyin mazhabobin da kake tunanin musuluncinsu fara daga kan sa'id bin musayyib malamin imamu malik ne shi bai ji malikiya ba domin ne malikiyar almajirin shi ne shi kuma wace mazhaba ya bi ɗauko abu hanifa abu hanifa da ake cewa mazhabin hanafiya ko ahnaf saboda shi malamin shi hammadu bin zaidu wace mazhabar ya bi idan ka ɗauko ahmad bin hanbali idan ka je ka ɗauki imam shafi'i abdullahi dan mubarak waɗannan su waɗannan mazhabobi suka bi in ka koma sama cikin sahabbai su abubakar waɗannan mazhabobi suka bi idan ka koma annabi sallallahu alaihi wasallama wace mazhaba ya bi don haka asalin abin da ake kira mazhaba shine abin da ka gamsu da shi kake bi annabi ya gamsu da alqur'ani da sunna sahabbai sun gamsu da alqur'ani da sunna tabi'ai sun gamsu da alqur'ani da sunna tabi'u tabi'ina sun gamsu da alqur'ani da sunna duk ita suka bi to amma abin da ya faru in aka samu wani babban malami ya kafu ya daɗe a duniya yana karantar da jama'a sai fatawar shi ke ƙarfi a cikin jama'a duk da aka tashi magana sai a ce maliku ya ce abu hanifa ya ce shafi'i ya ce to sai mutane da tarihi ya tarihi sai suke ganin cewa kamar waɗannan malamai zama suka yi rana aka yi bikin kafa ƙungiya da sunanta ba haka ba ne imamu malik har ya mutu bai san wata mazhaba malikiya ba fatoyin shi ne da yake yi da yake ya rika ɗaliban shi suna da yawa sun yi ƙarfi a ɓangarorin duniya sai su je suna cewa wannan ita ce fatawar maliku akan kaza shine haza mazhab maliku ai haza ma zahaba ilaihi maliku wannan shine abin da maliku ya tafi akai haza ma zahaba ilaihi shafi'i haza ma zahaba ilaihi kaza to waɗannan malaman Allah ya albarkace su da yawan ɗalibai da mabiya a duniya in ba haka ba laifi ibn sa'ad ajin su da imam malik amma ya fi imam malik ilimi al-imam abdurrahman al-auza'i abdullahi ibn mubarak sufyan al-thawri hammad ibn zaid hammad ibn ainihin wato salama sannan sufyan ibn uyayna da sunan suna nan da yawa dukkanin su ba su gaza waɗancan a ilimi ba to amma abin da yake faruwa wasu suna da ƙarancin ɗalibai wasu ɗaliban nasu sun yi ƙarfi a wani zamani zuwa wani zamani sai suka kwanta to ka taɓa tunanin cewa waɗannan wai malaman zama suka kamar yanzu yadda ake zama a ce jama'a ku zo ranar kaza ga watan kaza za a ƙaddamar da ƙungiya kaza wani shine shugabanta ga dokoki ga ƙa'idojin ƙungiya ba da haka aka kafa waɗannan mazhabobin ba hatta ɗaliban su imam malik din ba su san an yi wani celebration an yi wani biki na kafa ƙungiyar malikiya ko mazhabin malikiya ba to amma lokacin da ilimi ya rauni a cikin mutane tafiya ta tafiya shine sai mutane sai suka kwanta suka daina zagewa su yi karatun qur'ani da sunna shikenan sai mutum ya ce to gaskiya mu dai abin da za a yi mu ra'ayin imam malik game da iqama mu ra'ayin imam malik game da tafiya me kaza me kaza me kaza kenan sai mutum sai tafi a kai amma ba haka ba ko yanzu za ka iya tashi ka yi karatu game da ƙur'ani ka yi karatu game da sunna domin ƙa'idodin ilimin da annabi ya karantar sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayansu suna nan a rubuce idan a zamanin sardauna da ya kafa jami'ar ahmadu bello an karantar da wani ya zama likita a wannan lokacin yanzu kana jin ba za a iya karantar da wani a yanzu ya zama likita ba irin wancan ko fiye da wancan za a iya domin ƙa'idojin suna nan tsare-tsaren suna nan ba zai yi a ce sai likitocin da kaɗai aka karantar da su kashin farko a jami'ar ahmadu bello su ne likitoci ba yanzu sai a ce su je su rubuta duk wata cuta su ce wanda yake fama da ciwon kai ya sha apc kwalba daya wanda yake fama da kaza ya sha kaza wanda yake kaza ya sha kaza wannan zai yi aikin likitanci da haka ba zai yi ba ba zai yi ba to gaskiya kada mutane su ɗauka cewa waɗannan littattafai askari muktasar qawaidi risala da iziya da ahlari su ne asalin littattafan da dole ne kowa ya runguma hannun shi kawai ya zo ya karanta su duk kuma ya tsaya a nan wanda yana daga cikin abin da yake haɗa da yawa da kuma abin da ya haɗa da yawa daga cikin waɗanda suke faɗa da da'awa irin tamu sai suke ganin cewa don menene ku tashi ku ga littattafai ku ce ku ba za ku tsaya a kansu ba ha ba dole ba ne ba ta ne duk wanda yake zai haɗuwa sai a sakan mishi ƙota mun ga cewa za mu iya zama a koya mana alƙur'ani a koya mana hadisi mu iya haddace su mu iya fahimtar su mun ga za mu iya ne wanda kuma ya gaba zai iya dafa sai zai akwai mai tsaya'idi duk abin da mai tsaya'idi ya ce ya tsaya a nan ba ka ganin ga a biyu din ga ta ga ta kana ganin sai wani digiri da ya ce fita sai yan ajin su su yi karatu har su kai ne su kai master su kai professor su kai kaza kuma dukkan su ajin su da waɗancan ba ya hana su ba wanda ya hana su to amma kuma za ka sa rai domin tare kuka fara 100 level ko part 1 da wani kai ka yi digirin shekara hudu ka bari shi kuma ya zauna wajen shekara talatin a cikin jami'a yana karatu daga ƙarshe kuma in ya yi magana don ta ce balla ka ji fa ajin da ɗaya da shi a ba ka yi adalci ba ba ne kuke aji da amma yanzu ya wuce ka saboda haka matsala ta ilimi a daina kashe mana gwiwa game da ilimin addini a ce yaushe za ka karanta ƙur'ani ka fahimce shi Allah ya ce wa laqad yassarna al-Qur'ana lil-dhikr hal min mudakkir Qur'ani Allah ya ce ya sauƙaƙe shi dan abin tawa Allah da shi a karanta shi a fahimce shi kai ka ce ba za a iya karanta shi a fahimce shi ba so ina son gaya muku wannan irin tunanin yana daga abin da ya sakin musulmi backward ya bar musulmi da yawa a baya tunanin cewa ina yanzu za a iya karanta alkur'ani a fahimce shi ina za a iya karanta hadisi a fahimta sai dai a ce shi kenan kawai don haka qur'ani a rufe shi hadisi a rufe shi sai dai a koyar da kai risala kawai shi kenan sai kai rayu ka zama kai ne malamin anguwar a'a ku tashi ku yi ilimi bayar Allah tana nan da yawa mun fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka السابعة malam ya ce darasi na bakwai da muke ɗiba daga cikin wannan tarihi na zuwan annabi ta'if fi mawqifin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da khurujihi min at-ta'if wa maji'i jibril alaihi salam wa ma'ahu malakul jabal nastafidu ma yali yace dangane da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da khurujihi min at-ta'if bayan da ya fito daga ta'if kun san ya shiga ta'if suka koro shi ya zo kuma ainihin da jifa wa maji'i jibril alaihi salam da kuma zuwan da mala'ika jibril ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu malakul jabal tare da mala'ika jibril akwai mala'ikan duwatsu to wannan irin matsayin da annabi ya dauka wannan iri ne ce mishi aka Allah na gaishe ka bayan gaisuwa ni jibril da Allah ya aiko ni ga mala'ika nan na duwatsu na rako gurinka ka ba da umarnin da kake so kawai ya ɗauko dutse da dutse ka ba kifa wa mutanen garin nan na makka da suka ja maka asalin wannan wulaƙancin wani irin matsayi annabi ya ɗauka sai faɗi ya su duba ya ce ma dalla ce a je a turmushe su ko ko cewa ya a'a kar a yi musu ko kun fahimta cewa ya a'a wannan matsayin shi ake kira haƙuri duniya kar ka ɗauka in kana da'awa ka fito ne tsakaninka da mutane kamar da ɗan banga ko ɗan daba ko ɗan area boy yake yi area boy ko ɗan daba shi kawai duk wanda yana abu to ya nuna bala'i kawai sai ya rama to kai da iyakar ka ɗauka haka matsayin da za ka ɗauka shi ne abin da bayan shi ke cewa haƙuri cinikin annabi to wannan ciniki na annabi sallallahu alaihi wasallama kai na sai ka to qur'ani da sunnar nan ne kasuwar da ake siyar da shi Allah ya ce wa annabi fasbir sabran jamila wasbir ala ma yaquluna واذكر عبدنا داود شكرا حقري game da abin da suke faɗi ka tuna bawan mu Dawud bal aidi mai ƙarfi ne innahu awwab komawa yake ga Allah Allah ya san me Yahuda suke cewa game da Annabi Dawuda dan uwan su ne fa bani Isra'ila Dawud amma me suke cewa game da shi cewa suke yi kai tsohon soja ne sarkin gargajiya ne mun ce annabin Allah ne su ce sam faɗa da su Allah ne ya aiko shi fa sai suka ce makaryaci ne tsohon so da kai yana farautar gargajiya zai ce kuma Allah ya aiko shi to sai Allah madaukakin sarki da yake haƙurtar da annabi sai ya ce kai haƙuri ka tuna bayan mu Dawud mutum ne mai ƙarfi yana da ikon ya tabbukan shi saboda ƙarfi baya amfani da equipment wajen malƙasa ƙarfi da hannu yake malƙasa ƙarfi duk abin da zai da ƙarfi da hannu yake mishi mai ƙarfi ne to amma duk da haka sai Allah ya ce wa annabi kai tunani me yake yi in suka cutar da shi suka cutar da shi sai Allah ya ce innahu awwab ne yawan koma ne ga Allah sai koma ga Allah me Allah yake so a yi a irin wannan matsayi to abinda malam yake cewa sai mu dubi irin wannan matsayin da annabi ya dauka nastafi bima yani za mu fa'idantu da darussa kamar haka ga su masu zuwa اولا ما فرق اكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه واله وسلم ظلم ما ورد الله من تركي دوكك ايوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد اذن الله تعالى لملك الجبال لملك الجبال حقيقه الله مدوكتين سركي ياي اذني da mala'ikan duwatsu Allah ya sha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah alhamdulillah wa nasta'inuhu wa jabalaiha shi mala'ikan ya tsora wa mutanen maka waɗannan duwatsu nata guda biyu la fa'ala ba shi mala'ikan ya aikata haka haka Allah ya so Allah ya bai manzon Allah zabi idan ka so ga mala'ika nan faɗa mai umarnin da kake so ya ɗauko duwatsun nan guda biyu ya ɗora mutanen makka wannan girmamawa ce ko ba girmamawa ba girmamawa ce sai malam ya ce fa'a'azin biha min manzilatin ma dalla da girman matsayi irin wannan wannan girman matsayi ne a ce an cutar da kai sun jefe ka da ƙananan duwatsu kai kuma Allah ya aiko mala'ikan da ke sarrafa manya-manyan duwatsu da ake gani na duniya cewa in kana so zai tumɓuko dutsen nan na kaza da dutsen can na kaza a danne garin wannan girmamawa ce ko ba girmamawa ba to shi ne ce fa'a'adin biha min manzilati ma dalla da girman wannan matsayi rafi'atin lin nabi sallallahu alaihi wa sallam mai ɗaukaka daraja ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan matsayi ma dalla da irin wannan matsayi annabi ya kai sallallahu alaihi wa sallam ثانيا نجو من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لملك الجبال يتبخ لنا الهدف الذي يسعى إليه الرسول daga maganar da annabi ya faɗa wa wannan mala'ika na duwatsu to al'amari zai bayyana gare mu karara irin manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allazi yas'a ilayhi ar-rasul yadda manzon Allah yake kwazo don ya cimma wa huwa hidayatun nas ita ce shiryar da mutane inda annabi ya zo ne da nufin keta ko da nufin mugunta ko da nufin hallakawa sai gaba ɗan garin makiyan shi ne suka taru kuma an ce za a hallaka don lokacin Khadija ta rasu Abu Talibin ya rasu musulmi waɗancan sun yi gudun hijira sun tafi ƙasar ainihin wato abin nan Habasha to kaga garin su yayi a garin ba mutuwa ba ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ma dallabi kuma na fice daga garin ba shi kenan ba to amma kaga a cikin wannan matsayin sai ya bayyana gare mu cewa manufar annabi ba a hallaka jama'a ba me ce manufar shi شرير متاني صلى الله عليه وآله وسلم وإخراجهم من ظلمات الشرك بكما بتدسوا دقدهم لين الشركة ila nuri tauhidi zuwa ga hasken tauhidi wannan ita ce manufar shi to duk mai da'awa abin da yake fata kenan in dai da'awa yake ba neman dawa ba domin abin da da'awa take nufi shine gyara al'umma to gyaran al'umma kuma shine al'umma ta dawo kan hanya al'umma ta bar shirka ta dawo ta haskaku da hasken tauhidi to dukkan mai da'awa ne wa al'umma fatan haka a ƙarƙashin wannan zai bi matakai na aiki da magana wajen ya ga cewa mutane sun bar shirka sun kuma dawo zuwa ga tauhidi amma lintiqamu yace amma ramuwa ɗaukar fansa min mani da alaihi daga wanda ya mishi ta'addanci wa azahu ya cutar da shi falam yakun yaltafitu ila zalika manzo Allah baya wayewa zuwa ga haka sallallahu alaihi wasallam ka cutar da shi yace bari ya rama ka ainihin yi mishi ta'addanci yace sai ya dauki fansa wannan manzo Allah ba ma ya wayewa zuwa ga haka da musulunci ake yi wani musulmi ne talauci ya dame shi wata rana talauci ya dame shi a wai kafiri ba ne yana can ƙauyensu yana musulunci da talauci ya dame sai ta taho madina ya ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ce ayyukum muhammadun cikin kuwa ya muhammadu kafe ba musulmi ne mutumin ƙauye haka yake cikin kuwa ya muhammadu suka ce wannan sai dai cakki mayafin annabi ya haɗa ya shaƙe shi bam ya ce a abin min malin lahi laisa malik wala mali abi ba ni dukiyar Allah da Allah ya zuba a hannunka don ba taka bace ba kuma ta gidanku bace yau musulunci ka ce aka tara maka mu kuma musulmi ne abu an bace irin barazanar na haka kaji annabi yake gaya haka ma'ana ya zo yana alfahari da musulunci ne amma shi ma a bashi ya zai zauna can yana musulunci kuma yana talauci ba kuma kuna cin dadi a madina kuma ya shaki annabi suka fara za su guje shi annabi yake ku kyale shi yace haqqan yace gaskiya ka faɗi mutumin ƙauye dukiya ba ta bace ba ta ubana bace kuɗi ba ta bashi sai kuma sai fara mun shi mutumin ƙauye ya ji al'amari ya gyaru sai mun ga Allah yake to amma kuma ka ci falata sai da ya ce to ai mu kuma a garin mu an ce kai an maka abba karama ai mu a garin mu an ce an maka abba karama ai kai ne ya ce ya ne da Allah yake ku dalil ce ta shi ke sallallahu alaihi wa sallam kaga ni to haka annabi yake shi yasa daga cikin kalma muke gaskiya da hikima da bahaushe yayi ita ce wannan magana a ce ya hakuri sai ka ji tsohuwa ta ce hakuri ki bikin ma'aiki eh shi annabi kullum sai da sai wani kenan hakuri sallallahu alaihi wa sallam wannan hakurin yana da wahala amma kuma ina ga maka shi ne tushen cin duk wata nasara da ka sani duk wata nasara da ka sani aiki kake nemi mace kake nemi aljanna kake nemi kana son ka cinye wata buri a kasuwanci ko a menene hakuri in kai za ka cinye ina fata an gano in halin yake domin kuwa lau kana hada ghayatun inda rasul sallallahu alaihi wa sallam da a ce wannan ramuwa ita ce manufar manzon Allah la babara ila talabi halakihim da yayi gaggawan neman halaka su عندما عرض عليه ملك الجبال yayin da mala'ikan duwatsun nan ya ce mishi in hallaka su mana in turmushe su da duwatsu da su annabi ya ce imar maza kafin su fita gona don kada ma wani ya tsira amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai bai faɗi haka ba malam yace zalika bi amrillahi subhanahu wa ta'ala wannan mala'ika fa yazo da umarnin Allah ne kaga in annabi yace a kashe su aka kashe su ba hisabi tun daga duniya har lahira amma kuma kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace a rabu da su idan ba su musulunci da ƴaƴansu da jikokinsu za su to yau idan magariba ta yi ka kamo tashar saudi arabia kaga a wannan garin har kan wannan dutsen da aka ce za a danno a danne su duk gaba ɗaya yau ya zama masallacin ka'aba ne har ya yi kaɗan an koma ana fafaka ɗaya dutsen duk za a yi wurin sallah ƴaƴansu ne da jikokinsu sakamakon haka Allah kuma ya amsa addu'ar kakansu annabi Ibrahim rabbana taj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhi Allah ka sanya zukatan wasu mutane ta karkatu zuwa gare su ka je ka bincika yan Najeriya guda dubu ne suka je Umara yan Najeriya dubu ne suka so kujerun hajji a yanzu kujerun sun ƙare yan Najeriya guda ne suke zaɓaɓɓaka yanzu in za su samu kujerun hajji za su saya addu'ar Annabi Ibrahim ce ta kama idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a nashi zamani ya yi fushi da su an danne su da dutse sun hallaka addu'a annabi ibrahim za ta tabbata ba za ta tabbata ba shi yasa sai an yi haƙurin wani abin ake cimma wani buri to amma dai abin da nake so ku gane a nan shine babban abin da muke ɗauka a nan shine haƙuri da kuma rashin intiƙami ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka asamina darasi na takwas da muke dauka a cikin wannan tarihi fi tariki aidatar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama mahmuman akan hanyar dawowar manzon Allah yana cikin bacin rai da damuwa na jihdi za mu same shi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaltaji'u ila rabbi sai muka samu annabi yana komawa zuwa ga ubangijin shi wa yaqumu al-layl yana tashi da daddare yusalli yana sallah wa yatlu kitaballahi subhanahu wa ta'ala har yana karanta littafin Allah mai tsarki da ɗaukaka. Kun tuna? Da ya dawo ba an ce sai ya tsaya yana sallah ba da daddare har aljanu suka ji karatun shi akan nan amma ba bai yana cikin ɗakin rai. Kenan yanzu ka dawo daga ofis da la'asar an baka takarda an dakatar da kai ko an kore ka daga aiki ko an yi maka transfer kaga kana cikin damuwa da ɓacin rai wannan ba zai hana ka kai shafa'i da wutin ba. don wani ran ke ɓaci to sai wa Allah ta waye ba sun haka za a gansu a Filistin wasu matasa wani ke ɓaci sai da yaro ya tsalle ya yi duka da gindi ya ce haba Allah muna wahala muna kare masallacin da ka bari ana kashe mu to sallan ma ba za mu ba subhanallah haka ba gansu ɗan Filistin wani ya yi fushi ya daina sallah wanda ya zagi iyayen shi da kakannin shi don ne suka je suka haife shi a wannan gari haka to duk irin wannan fushi ne na banza mumini idan al'amari ya al'amari tsanani da damuwa sai kuma ya koma zuwa ga Allah annabi Yunus da kifi ya haɗiye shi ya ajiye ke aka kafirce aka haɗa kai gaba ɗayan garin aka ce kar wanda ya imani mun ba da mata yara da manya kowa sai ya gudu ya bar garin yana tafiya kuma sai dai fada kifi ya haɗiye shi ba sai ce to shi kenan bari na haɗi zuciya ma ya mutu kawai amma sai ko mu zuwa ga Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin to da annabi ya dawo cikin bacin rai da damuwa amma sai ya miƙe yana sallah da daddare yana karanta littafin Allah laqad qama sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli hakika annabi ya miƙe yana sallah wa huwa fi safar shi a halin tafiya wa ana yana cikin wahala wa mashaqqa da kunci wa iza yana cikin cutarwar da suka yi amma duk da haka ya miƙe yana sallah wa huwa يدعونا إلى أن نتذكر قيام الليل نعم وهذا يدعونا إلى أن نتذكر قيام الليل malam ya ce to kaga wannan yana tunasashe mu tsaya mu yi tunani game da kiyamun laili mu tsaya mu yi gari game da kiyamun laili a cikin hadisi kamar da zamu zo mu ji da'bus salihin ce kiyamun laili dabi'a ce ta salihai tin tin tin tin saboda haka wannan yana tunasashe mu yin kiyamun laili da muhimmancin kiyamun laili a halin tafiya da halin kunci da halin damuwa da gajiya balle kuma a halin ganin gida balle kuma a halin kwanciyar hankali balle a halin da babu wani kunci da ke damunka kaga har ana cikin wannan halin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake yi shi ne sai malam yake cewa fala naghfila anhu kar mu sake mu ainihin gafala mu rabbana ba ma yin qiyamul layl Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu Allah mai tsarki da daukaka cewa yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lallai ku yi koyi da manzon Allah kyakkyawan abu ne liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ka duk wanda yake fatar ya haɗu da Allah yake kuma fatar ya je lahira lafiya kalau duk wanda yake fatan ya isa lahira lafiya lau to ya ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayar ita ce wani sahabi ya kafa hujja da ita akan qiyamul layl shine Abdullahi dan Umar kamar da hadisin shi zo cikin sahihi Muslim sun kwana suna tafiya ne shi da almajirin shi kowa yana kan nashi raƙumi sai alfijir ya fito alfijir ya kusa da fitowa a kan alfijir ya kusa da fitowa sai wannan almajiri yana biya da malamin shi sai ya tsaida dabbar shi ya ɗaure ta yi sallah ta ainihin wuturi malamin da ya yi jariran shi ba sai ci gaba da tafiya can sai wannan ainihin almajiri ya zo rikida malamin ya shi to sallama da ya mai haka sai ya fahimci a ya dawo kenan sai ce ina ka tsaya sai ce ai ala gafata malam muna tafiya don sai na ga alfijir ya kusa fitowa shine sai na sauka sai na sallar wuturi sai ce a kai ba za ka koyi da manzon Allah ba sai ce zan yi ce to ai annabi idan sallar wuturi ta kama shi yana tafi akan dabba sai yayi akanta ma'ana yanzu tun da sallar wuturi ta kama ka daidai lokacin kana tafi akan wannan abin hawa naka sai ka yi sallah sai ka yi nuni wajen rukudi da sujuda sai ke ce mishi ba za ka yi koyi da manzon Allah ba wato wannan yana nuna annabi ya kasance yana yin sallar wuturi akan abin hawa idan ta kama to sai jawo mushi wannan aya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir to sahabbai gaba ɗaya rayuwar su haka take lokacin da sai na abdullahi dan umar suka tafi aikin hajji tare da hajjaj shine amirul hajji a lokacin sai hajjaj yana son ya jinki yana so ba zai fito da wuri ba gashi kuma yau ranar tarwiya gobe arafa wato yau jajibarin arafa sai wani yaro daga cikin 'ya'yan abdullahi dan umar mai suna salim sai ya je ƙanƙasa wa hajjaji ƙofar bayi yace ranka ya daɗe amir alhajj in dai sunna kake so to ka fito da wuri to hajjaji kuma in malamai sun mai nasiha wanka su yake to yanzu wannan ustazu yaro karami dumin kai kai yana ban ɗaki ma ka je ka buga mai kofa ka ce in sunna yake so sai ya fito cikin fushi da ya fito kai sai ya haɗu da uban abdullahi dan umar yace abin da yaron ne ya faɗi gaskiya ne sai ya ce kwarai da gaske to sai hajjaji sai ya shaƙi abin dan menene wannan yaron zai faɗa mai magana kuma wannan ya ce gaskiya ne shi ne ya sa yaran shi suka sami kibiya da dafi sai aka sata a ƙofar tantin abdullahi dan umar a wurin aikin hajji yana fitowa kai sai latsa ƙafa shi a kai sanadin kamuwa da rashin lafiya da yake nan bayan ya dawo ya rasu to abin da nake so nuna mana anan shine waɗannan mutanen suna yaɗa sunna annabi cewa akwai koyi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa tsoron zargin mai zargi ba sa tsoron abin da zai biyo baya Abdullahi dan Mas'udin shi ma hadisin shi yana cikin Bukhari a cikin babin aikin hajji da ya taho zai jifan shedan a ranar sallah wato inda zai jifan jamratul kubra yana tahowa daga mina sai ya juya sai makka ta koma hannun shi na hagu mina sai ta dawo hannun shi na dama sai ya tasa ainihin jannatul aqaba a gaban shi sai ce haza maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara wanda aka saukarwa da suratul baqara a nan yake tsayawa amma fa wurin jitan shaitan din fuska biyu ne akwai fuskar hagu akwai fuskar dama idan ka tsaya fuskar dama to ka mai da makka ta koma maka dama kenan mina ta koma hagu amma sai ce a a ba a nan annabi yake tsaya ba idan annabi yake tsaya yana tsayawa ne a fuska hagu shine in ka taho daga mina to hagunka to nan annabi yake tsayawa sai kuma ya juya sai ya fuskanci ainihin kudu kenan misali idan ya kalli kudu sai makka ta koma hagu da shi nuna kuma sai ta koma dama da shi sai ya jefi jamra ta fuskarta ta hagu ba fuskarta ta dama ba sai da sahabbai suka rike wannan idan annabi ya kabbarta sallah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yake daga hannayen shi suka ce yana dagawa daidai da kunnun shi ko daidai da kafadun shi ya yake sa hannayen shi watsa su yake kamar da kuwa suka ce a miƙe su yake ya haɗe su sa'an nan ina yake ɗora hannun shi sai da suka faɗi idanuwan shi a lokacin da yake tsaye a ina suke kallo idan ya koma ruku'u ina idan yake kallo idan yana zaman tahiya ina idan yake kallo ya shi ya yake yi da su na kafa ya yatsun shi na hannu suke yi a zaman tahiya duk sai da sahabbai suka faɗi saboda ne laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun saboda biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyo bayan ƙauna ne da kake mishi idan ba ka ƙaunar shi ba za ka bi shi ba to in kuwa har kana ƙaunar shi kuma ka bi shi to shi kenan ka gyara tsakaninka da Allah baka da matsala a wurin Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله يقول إذا كنا صن الله تكون زن الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله الله بيسوكم ويغفر لكم ذنوبكم الله بيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله بيغفر من رحماني wannan aya tana tabbatar da cewa duk wanda yake da'awar yana son Allah to alamar soyayya Allah ta bayyana a cikin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu haske zai samu soyayyar Allah a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya so wani bawa sai ga mala'ika jibril cewa ina son wani ka so shi ka umarci mala'ikun da ke karkashin ka duka su so shi sannan sai Allah ya zuba mai farin jini da karbuwa a duniya saboda Allah na son shi idan Allah ya ƙi jinin wani sai Allah ya ce mala'ika jibrilu ba na ƙaunar wani na ƙi jinin shi ka ƙi jinin shi ka sa mala'iku su ƙin shi sai a zuba mai bakin jini a duniya shi sa in ka ga mugun bakin jini da wasu bayan Allah suke yi to ka koma ka binciki yaya tsakaninsu da Allah yake amma sirrin shi ne ƙiyayyar manzon Allah ce take soka sai ka samu karbuwa sai sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi dacewa da hausar da bahaushe ke cewa gonar gizo sama ya'ya kasa ya'ya akwai riba duniya da labura akwai haske da za ka samu sai sa waɗannan sahabbai sun nuna mana irin yadda suke kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku manta zai zai dubin nan bawa ne amma kaunar manzon Allah ce ta sa fa har yake zaune da annabi zuwa wannan lokacin in ba haka ba fa lokacin da kanin uwar shi da wan idan shi suka ji labarin cewa dan mu da ya bata yana can ya zama bawa a hannun wani mutum a makka sai suka ɗibo kuɗi gidan masu kuɗi ne suka ɗibo kuɗi suka je za su fanshe shi asalin bawa ne na khadija sai khadija ta ɗauka ta ba mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zauna da shi mun ji labarin dan ne yana wurin ka to shine muka zo da Allah ko nawa ne ka faɗa za mu biya ka fansa sai mu ya ce a ai ba ta taso ba suka ce kamar ya yace bari a kira shi ya kama hanya ya duka ne nasu aka kira zai manzo Allah yace ka gane wannan yace wannan kanin tsohuwa ta ne wannan kuma wani ibana ne yake to sun zo ne za su tafi da kai amma da sun ce ba kuɗi za su bayar a mai ce a haka ɗauko da kanka ka bi su ya ce ya ni da rabu da kai a shi ke to abin da ya zaɓa kuma yanzu duniyar yanki ce ta ce kuma yanzu in kuka ja shi kuka tafi da shi to shi ne zama bawa tunda yanzu da inda yake zaɓe to ku duba jama'a ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na bawa ya fi mishi alheri fiye da tafi ya zauna mai kuɗi ɗan mai kuɗi jikan masu kuɗi shi ne manzo Allah ya ji daɗi ya ɗauke shi sai ɗora a kan raƙumi ya rinka shiga kwararo kwararo na makka yana cewa jama'a ku shaida daga yau na ta zaidu kuma ba matsayin bawa yake da ya zama matsayin ɗana kar a sake ce mishi zaidu ɗan harisa a ce mishi zaidu ɗan muhammadu ya zama ɗana sallallahu alaihi wa alihi sallam ka gani amma ka je da sun tafi din nan yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka da kake da dukiya a matsayinka da kake da hali da kake da mukami da kake da kaza wace gudunmawa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin lokacin da aka samu duniyar matasa suna son sanin sunna shine wannan zamani yanzu a cikin ɗakin taron nan matasa ne ne za a ce musu ku zo a kai ku madina ku je ku karatun sunna a jami'ar islamiyya kusan duk matashin da ke wurin zai ansa to duk masallacin da ka shiga haka za ka je ka samu amma yau abin da ke kawo matasan nan cikas shi ne naira dubu ɗari biyar da za su tafi madina su je a musu interview cikin sati biyu su dawo yanzu kenan a matsayin ka nan mai gabata ba za ka fitar da naira miliyan ashirin ko naira miliyan hamsin matasa nawa ne za su je suna da yawa jama'a suna da yawa kuma wannan sunna da za su je su karanto fa ba za su karanto ba su saboda ne su zo samu kuɗi a saboda suna ƙaunar mai sunnan ne sallallahu alaihi wa sallam sannan wani abin mamaki shi ne masu kuɗi ne muke da su a najeriya waɗanda za su iya kafa mana jami'a irin jami'ar islamiyya da ke madina ba bambanci bambanci zai zama irin shi ne ita wacce a madina take wannan za ta zama a katsina ne ko a sokoto ko a birnin kebbi ko a gusau amma duk wani malami da ke karantarwa a jami'ar islamiyya muna da irin shi a najeriya amma ya yi karatu a can jami'ar islamiyya ne ko a wata jami'a amma dai muna da irin su me ya hana ba za a kafa ba wani ne sai a kafa ita kanta jami'ar islamiyya ba ta kafu ba don zuwa har yanzu ya ci gaba da baiwa 'yan najeriya alminha abdurrafiya ta ci gaba da ba su admission an kafa jami'ar ne idan ta karantar ta karantar ta karantar su kuma waɗanda aka karantar ɗin sai su je su establishing su je su kafa a ƙasarsu sai zama jami'ar sai ta ba da ƙarfi ƙasashen da kuma suke da raunin musulunci asali abin da aka kafa jami'ar kenan shi yasa adadin yan najeriya da ake ɗiba a da ba su ɗauki mutum ashirin mutum goma mutum talatin yanzu shekara sai ta sai su ɗauki mutum ɗaya sun ce duk abin da kuke so ku je ku karanta kuna da waɗanda za su karantar da ku sai su tafi bosniya sai je su ɗauki mutum arba'in wannan shi ne tsari mai kyau haka ya kamata to amma matsalar ita ce mutum ne ba mu da tunani irin nasu inda da tunani irin nasu da zuwa yanzu da najeriya da ghana suna daga cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa amfanuwa da jami'ar islamiyya tun da aka kafa ta wajen shekara arba'in da ta wuce dr ahmad muhammad ibrahim ɗan ghana ne tare da asalin shi mutumin najeriya ne suna zaune a madina aka kafa jami'ar yace lallashin su ake kai ku zo ku shiga jami'a zai ce su ba ku shiga da kyar aka shawo hankalin su suka zo suka shiga yau irin su nawa ne a najeriya suna da yawa yau irin su nawa ne a ghana suna da yawa amma matsalar ita ce ya za su ci su iya gina jami'ar ba su da kuɗi don dama ba a sa rai a samu kuɗi tattare da malami to amma ina 'yan kasuwa farfesa munziri wani babban malami ne farfesa daga abin nan a yan musu yake hukumar jami'o'i ta ƙasa yau shekara ɗaya da ta wuce ya gabatar da wata shahararriyar lacca ko makala ko takarda a kano dangane da ƙa'idojin kafa jami'a ina zaune ni kaɗai a wurin taron sai na ce ni kan Allah so sai na kafa jami'a sai ni ce kai din nace waɗannan sharuɗan in Allah so ni kafin mutu sai na iya cika su yace kai din nace sun ce a kana da kuɗi yace ko naira dubu goma ba ni da ita a yanzu nake magana har a akan ɗin yace to kana jin kun ce sharaɗi ka da nake kai da Allah me ba ka tsoro wannan dan abin masu kuɗi guda nawa ne za su iya kafa jami'a a ƙarƙashin waɗannan ƙa'idodin da Profesa Munzili ya zo abin nan shi sa na zo na zaunar da wannan lacca tashi na kwafi ta akan kwamfuta na ce in Allah ya so waɗannan ne sharuɗa e ya aina su sauƙi ne fili ne ake so a hekta kaza ko a bita kaza ko kaza kuɗi ne kaza sai kaza sai ka duk abubuwan za ka je ka samu ne kuɗi ɗaya zai iya yin guda biyar idan da ku da ga sunan addinin city ga sunan a kaza indonesian university ya ce university ya ce university ya ce university za ku iya mutanen mu suna da hali to yanzu a ce yadda muke da waɗanda za su karantar muna da waɗanda za su iya ginawa me ya rage waɗannan su gina waɗannan su karantar shi ke ba ko kana nan sai ka ga ɗan yaman ya taho nan karatu shekarar da ingatul ahkamul kubra ta samir ta fito muna tare da wani balarabe ɗan misra yace bai taba ganin littafin nan ba in taimake shi tun da mu daɗe a garin nan mana in koya mishi littafin nan yana ɗaukar karatun littafin dab da za a ƙara littafin kuma sai lokacin tafiya ta ta yi sai ce zai biyo ni Najeriya nace mishi a'a yace wallahi zai biyo ni har na ta yana yana bugo mini waya zai biyo ni zai zo ya ƙara wannan littafin to wannan ni kenan almajirin almajirai a ƙarƙashin filifansu ina manyan malamai da aka haɗa a ƙasar nan wallahi al'azimi da za a kafa jami'a jami'a a kira ta aljami'atul islamiyya ba za ka zo ka ga irin mutanen da za su rinka kwararowa ba ka mamakin ka shiga cikin garin Zaria ba ga wani asalin shi yana cewa da zazzabi ne amma daga katsina kakansu yake wani daga tsakkato wani daga ghana kumasi wani daga bidda asali ne kawo su karatu suka zo koyo garin koyon karatun suka koya suka zama malamai su kuma sai suka zama malamai to abin da ya kamata kenan jama'a amma gaskiya saboda Allah jama'a ba a manajin resources a ƙasar ga masu ilimin ga masu kuɗin haɗawa za a yi kawai amma naka ci gaba da barin su a rabe shi kenan ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda saboda haka wallahi hakikatan jama'a ni kan na da wannan manufar insha Allah ta'ala kuma har na sa injiniyoyi na wallahi sun fitar min da sketch yaya ma ya kamata jami'ar ta zama with two different campuses haka ake tsari kawai ki zama kana da wani tunani a zuciyarka sai ka zauna ka rubuta ka zauna ka tsara sai ka ajiye sai ka fara kokarin ya za ka cimma abin ba wai zai ce tunanin abu ka ce kai ina ni talaka dan talaka ba zai yi ba Allah ya kiyaye shi kenan bas ka cuci mutane wannan tunanin naka zauna ka rubuta shi ya kake tunanin ya kamata kaza ya kasance ya kake tunanin kaza ya kamata ya kake tunanin kaza ya kamata ya kake tunanin kaza idan da wata shawara ta sake zo maka bayan shekara biyar sai ka zo ka yi object ka ƙara gyara abin ka ƙara duddubawa haka wanda Allah ya kawo sarari sai ka ga a ɗan lokaci ka ɗan kayi in Allah ya ɗauki ranka in wani ya zo ya ɗaga yi na duba sai ce Allah sarki ka ga abin da ya so ya ke nan ba da hali a lokacin mu muna da hali a yanzu bari mu wasu ayyuka da dama da malam Nasiru Din Al-Albani a kan littattafan hadisai wasu malamai ne suka mutu da manufar sai da malam wani ya ce ba zan samu hali wallahi da mu littafi kaza kaza amma ba lokaci ko ce na tufa ko ce na yi kaza nasiruddin al'albani na zai duba ko ce ma sha Allah ni yanzu ba ta wuce shekara ta talatin a duniya da bari in sai da ya ci kusan shekara hamsin yana irin waɗannan ayyuka hayyasa wa wannan wannan project din suna da cewa taqridu sunna baina yaday al-umma haka haka na zauna da hannuna na tsara in Allah ya so zan yi jami'a daya campus din za a karanta shari'ar musulunci har suna ma na sa alqadi abubakar mahamudu bin university of islamic law zaria campus na boko kuma shine albani university of information and communications technology zaria yaya nake son abin da kasance na zauna na rubuta takarda ta fi shafi hamsin ta fi ɗinta shi kenan in ma kafin mu mutu ne in ma mu mutu muna kadari ya kuke akalla an rage musu hanya amma ya zama kai sai ku samu kuɗi kai shi kenan sai dai ka ƙara aure ka sake mota ka ƙara wa gidanka fanki shi kenan kuma alhamdulillah masha Allah ya ce rayuwa ta yi kyau ta yi kyau madalla Allah karba wannan ma jihadi ne malam ba mai shinkafa ne aka ce mishi agla ba ta malam wani ne ya musulunta da wata sai ya aure ta ya yi jihadi ya ce ya yi jihadin azzakarin shi Allahu akbar Allah gafarta musu jama'a kun doji mala yake wa qiyamul layl sharaful mu'min qiyamul layl yin sallah da daddare daukaka ce ta mu'min يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن أتكلم لك كاوان حديثي manzon Allah yana cewa allazi yarwihi abu huraira wanda abu huraira ya rawaito hadisin manzon Allah yake anna jibril alaihi salam qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam wato abu huraira ne yake cewa mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhammad sharaful mu'min qiyamul layl ya kai muhammad daukakar mu'mini darajar mu'mini ita ce sallar dare rinka tashi yana sallah da daddare kanu kalilan min al-layli ma yahja'un bayan Allah na gari baccin da suke yi da daddare dan kadan ne mai suke karatun alkur'ani sallah zikiri addu'a sannan wa bil ashari hum yastaghfiruna idan kuma asbabi ta tayo sai su tashi suna ta istighfari Allahu akbar wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya nuna sirrin bayan Allah da suke ɓoyewa da daddare sallah suke su kadai a ɗaki ba wanda ya sani sai Allah ya fito ya gaya wa duniya yace in dare baccin da kuke kaɗan ne idan asbabi ce kuma sai su tashi suna ta istighfari baccin da suke yi kaɗan ne to me kuke kwana yi kwana suke yi suna karta ko lido ko hira ko kallon su ibada suke ta tajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suna kwance sai su tashi zambar suna tashi suna sallah suna ibada suna addu'a haka fa mawaƙin manzon Allah yake cewa don matashin sahabi mai suna Abdullahi dan Rawaha yace wa suna Rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr safi'u أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت رجال جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المبادئ من ذا الله ينا قوانا تكن صحابي في عبد الله بن رواحة ينا كرنت لتافن الله ينا تلاوة ينا الدعاء ينا صلى مكتن المشركين في جنجا بنبتشي النبي صلى الله عليه وسلم ينا تاشي ينا صلى كذوبة سورة المزمل ta sauka ga annabi a farko-farkon da'awa ne amma me take cewa kullum laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila Allah madaukakin sarki ce ka tashi da daddare kai ta sallah dan kaɗan za ka rage a cikin shi kaɗan za ka rage ko kuma kai zuwa rabin dare ko kuma ka ƙara daga rabin daren amma dai Allah ya ce ka tsaya ka yi tilawa alqur'ani da kyau sai ce in na samiltu alaika qawlan saqila to sallar biyu musamman in ka yi ta akan tafarkin sunna tana ƙara maka lafiya tana ƙara maka kamar kazar in wata jaba ta ka za ka ji ta in gari ya yayi kamar an sa sufana an ɗaure ta ta yi kyau ta haɗu me muke nufi da in ka yi ta akan sunna saboda wanda zai ce kullum zai kwana sallah da daddare yayin azumi da rana wannan ba akan sunna ba ne annabi ya yi tsawa akan haka amma annabi ya ce sallah da tafi kowace ita ce sallah annabi dauda ya yi bacci har zuwa rabin dare shi ne kwanta kana yin sallar isha sai ka kwanta sha biyun dare sai ka tashi yace sai kuma ya yi sallah sulusi shi ne sai kai awa biyu sai kai sallah daga sha biyu din nan zuwa karfe biyun dare sai kai sallah sannan sai ka sake tashi karfe hudu kuma sai ka tashi ka ga nan ma ka sake yin baccin awa biyu ka ga da farko ka yi baccin awa hudu ka tashi ka yi sallah awa biyu ka sake yin bacci na awa biyu sannan ka tashi ka yi sallah da ibada da zikiri da addu'a na awa daya sai ka tashi jikinka zinzan ka yi yabataccen bacci ka yi cikakkiyar ibada sai ce wala ya sirri idalaka don haka in suka haɗu da makiya baya gudu don baya yarda sallah ta jajjiyar da shi ya zo cikin jama'a yana ta hamma sannan da rana baya yin azumi kullum tun da ba ramadan ba ne yau ya azumi bai bai ce yau ya azumi haka don haka ya zama yunwa kuma da farari ke shi ba yana da ƙarfi to annabi ya ce hadhihi sala ahabbu salatu ila Allah wannan irin sallar da ita Allah ya fi so to ita wannan sallar da ka buga shi hadisi ne sahihi al-imam al-hakim ya rawaito shi malam yace gashi nan hakim ya inganta shi zahabi ma ya dace da abin malam nasiruddin al-albani kuma ya ce hadisin hasan ne shi malam zaid din professor zaid ya fi gamsuwa da maganar da nasiruddin ya cewa hadisin hasan ne shi yasa yake cewa fil hadisil hasan tun a farko ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka jama'a kiyamun laili ibada ce wadda daga cikin abin da na fara gaya mana wannan da ku manta ba shine tarbiyyar ya'ya akan kiyamun laili ya za ka ka saba wa ƴaƴanka da kiyamun laili a masallaci ne a gida ne to matakin farko a saba musu kwanciya da wuri mataki na biyu lokacin da za su kwanta din a yi ƙoƙari a samar musu da yanayin kyakkyawa shine kaga na farko samun su yi wanka saboda yaro zini yake yana kazar kazar ya haɗu da bauɗa kaza ya haɗu da kaza ya haɗu da to a samu a yi mishi wanka fes duk wani abu da ke kawo wa ɗan adam cikas a rinka kula ana kawar mai da jikin shi kamar ƙumba kamar suma sannan a canza mai kaya a sa mai turare a kakkaɓe mai gado ya kwanta zai kwanta a yanayi mai lafiya da inganci sannan ya kwanta ƙarfe takwas takwas da rabi sha biyun dare ana cewa ya tashi sai ka ga ya yi bacci ya ƙoshi ya yi bacci ya ƙoshi sai a ce mishi yi alwala to a nan tun da yaro ne tarbiyya mazari ce matakai ne sai ku yi sallar ta minti talatin suka ce to koma ka kwanta can sai ka tashe shi wajen karfe uku na dare nan ma sai ka sake sa shi da alwala sai a sake yin ainihin sallah ta minti talatin sai a sake komawa lokacin asuba sai a tashe shi ka duba da kai ka gani in ka je gidan yan boko suna da barnamij game da asanin na 'ya'yansu har ɗaukan malami suke musamman wanda zai rinka kula da asamin ɗin 'ya'yansu saboda shi bai da lokaci uwar ba ta da lokaci me yasa ba za mu zama muna da barnamij na musamman game da tarbiyyar 'ya'yaye ba aiki ne mai sauƙi inda ma tarbiyya rashin sauƙin ta fuska ɗaya ce ita ce tana son yau kai kafin gobe shaidan ya rubuta sai ka sake yi ji yi kafin gata shi ya sake rubutawa gata to ana nan in yaron ya ɗauki tarbiyya to yanzu ba sai ka taya shi faɗa da shaiɗanin ba shi ne da kan shi zai mun kawo tarihin imam ahmad bin hanbali marawa ne idan shi ya rasu da daɗewa tun yana ƙarami kullum ya dawo makaranta sai uwar ta ce yau ne aka koya muku sai ce kaza to yi ne yau za ka koya muku kaza sai ku ce karanta in ji karka ce ita malama ce a'a mai basira ce ma'ana muka ce malama ba muna nufin ba malama ba ce to ba muna nufin jahila ba ce abin da muke nufi kar ka ɗauka ita karatu take da shi kamar irin yadda kake jin shi ma Muhammad bin Hanbali din dan haka ke ma yanzu a matsayin ki na uwa malama ce gare shi domin murabbiya ce mai tarbiyya ce za ki iya daura shi akan wannan kai ma uba a matsayin ka za ka iya saboda haka ranar sai zai ce yau an koya mana falalai yin sallah da daddare shi kamar yaya sai mata ba mu tsaf sai ta ce madalla dare na yi sai ta bai ta tashe shi ahmad ya tashi ka ga yanzu zai irin zallo din nan ne ni ina jin daɗin da ce ce a kai ka ce malam ya ce ayi kaza ba kifa mishi mari ba ai ba ya kasa gane ko tashin kiyama ne faru yana bacci ko kadan kana bacci ka ji mari sai ka dauka ba lafiya ai ko tunda kamata yi ya wata ce tashi kai ka ce malawa ce a rinka yin kaba'i to kai ba za ka yi ba to ba zai ji kunya kai ka ce ana yin kaza kai ka ce malawa ce a yi kaza to tashi kai alwala yi alwala zai sallah a gida sai ta ce a masallaci za ka je da ta fara sai ta rika kafaɗar shi ta baya sai tana tura shi a cikin duhu an ce mata me yasa kike yin haka ce abin da yasa kake yin haka saboda in ya tashi tafiya masallaci da kanshi ya saba da tunkarar duhu don haka ba za ta riƙe hannun shi ita tana gaba tana gyara mai hanya shi kuma yana biyowa baya ba don gobe da kanshi zai tafi shi kadai to don bai saba da tunkarar duhu haka ta tarbiyyar shi don haka imamu ahmad yadda ake ce mishi imami a hadisi haka ake ce mishi imami a fiqh ko to haka kuma ake ce mishi imamun fi zuhudi maka neme shi aka rasa sai a ce a tafi masallaci yana can iya shi ta saba mai da kwanan masallaci tun yana karami shi sa mata kuna da aiki da za ku yi mana a wannan zamani iyaye kuma kuna da taku gudunmawa dole ne zama ana da tsari akan abubuwa shi sa za ka je ka ga galibin gidajen yan boko sai ka ga 'ya'yan suna da ƙoƙari akan karatun boko sai ka ce wata makaranta ce a'a ba asalin makarantar ba ce kula da ake da littattafan shi in ya dawo kula da asamin da ake kula ya iya kaza to shi yaran mu da suke zuwa islamiyya da yaran mu da ke zuwa hadda alqur'ani wanda bayani wanda gudunmawa muke musu kar ya zama har yanzu a ce jama'a a ƙasar nan tamu misali bangaren mu na arewacin nan irin yadda galibi muka taso ya zama har yanzu haka ake yaro da makaranta sai jefar da zakar shi wani ya yaro sai ce baba ina zakata yadda ya yi kai zan da ka jefar ƙarƙar ne ma abin ka da Allah karatun dai kan banza ni karatun ne to kaji tun yana yaro ya tana tsoro karatu ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka kaji wani zai zama lawa da wannan magana wani fallafai rufe ya aiki ba ma rufe masallaci ya da rufe ba ne ka'aba ko kai aka hana rufe ta a to masallacin harami Imam Bukhari a cikin kitabul masajid yana cewa babu al-abwab lil masajid lil ka'bati wal masajid kullaha babu al-abwab wal ghalati للمساجد للكعبة والمساجد yake babin da ke bani akan ya halatta a yi wa masallatai ƙofofi har da ka'aba amma su sauran masallatai a kulle su ita ma ka'aba a kulle ta amma shi masallacin harami ne ba a kulle shi don haka ya halatta a kulle ka'aba don haka kullum za a a kulle sai manyan malamai da manyan sarakuna da manyan duniya su ake buɗewa to haka kowane masallaci ya halatta a rufe shi don haka in kun ga cewa akwai cutarwa suna rufe masallacin su babu laifi ba bude a bace daidai ne sai ka koya kan naka ya saba a falo ko kuma a gaban gadon shi akalla charity begins at home haka suka ce a fara a samu da inda ba a fara tunda ai falon kuma ba za a rufe wa yaron ba ko tabar man ba za a nan da ta ba a tafiya malam yake darasi na tara min qudurin jinni qira'atul rasul qira'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama القرآن ملمس أمرين مهمين halartar da aljanu suka yi wa karatun Qur'ani da manzon Allah yake a nan za mu ainihin ɗauko abubuwa guda biyu masu muhimmanci. Ba mun ji cewa cikin tarihin nan aljanu sun halarci wurin da annabi yake karatun Qur'ani ba? To akwai abubuwa guda biyu. Abu na farko ma na yace alifin adabul jinni. Ladabin aljanu fi istima'ihim bil Qur'ani karim wajen sauraron su da Al-Qur'ani. فإنهم لما حضروا التلاوة بس كإسير النبي في كراتي قال بعضهم لبعض في وسوس كتير وسو أنصتوا ويجوا كسير على أنا كراتي القرآن kaga fa ba musulmi bane amma da suka ji abin karatu ne karatu sai suka ce kun shiru ku saurara to kai ka kaddar ko da tafiya ce ta area boss ko dan daba ya kake jin hayaniya da harbuwa balle aljannu sai suka ce ku saurara ku saurara falamma hadaru da qalu ansitu suka yi sai suka ce ku saurara wa hada min al adab al muhim wa hada min al adab al muhim wannan na daga cikin ladduba masu muhimmanci a inda tilawatu kitabillah subhanahu wa ta'ala a wajen karatun littafin Allah da ainihin tsarki da daukaka idan ana karatun littafin Allah jama'a wajibi ne a saurara to shi yasa wannan ladabin jama'a a yau galibi mutane ba sa kula da shi ustazi ya je ya nuna musu qur'ani akan ainihin hansa din shi sai ya zai zauna cikin mutane ana ta hayaniya shi kuma ya danna karatu ma'ana shi dai abin da yake jin kenan ko kuma ku yi surutu abin cewa shi ne gurin gurin tilawa ne gurin saurare ne eh to dole ne su su bar magana su saurara na haka yanzu sai suka yi laifi a'a wuri ne wurin hirar mutane shi yanzu ya zo ne dole su bar hira su saurari qur'ani ko kuma suna hira shi yana karatun qur'ani shi ne kuma ya laifi don ya bi hira wa alqur'ani kaskanci don haka sai ka kiyaye jama'a ba shi daga cikin madadi jama'a ka zo kawai wurin mutane ka zo ka fara karatun alqur'ani su kuma suna ta hayaniya sharaɗi na farko sai in za su saurara shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam zaran an saukar mishi da wata sura sabuwa ko wasu ayoyi sai zai ce mutanen maka kuna so in karanta muku in suka ce eh sai tsaya karanta domin dalili ne akan tunda sun ce eh za su saurara in suka ce a'a fa aka ce sai ya wuce sallallahu alaihi wa sallam saboda haka jama'a ba a surutu a lokacin da ake karatun alqur'ani ko rediyo ne suna cikin harkokin su lokacin sai ka ji sun ce bari su cika kaza da karatun qur'ani to sharadin farko shine ko dai ku ku shiru ku saurari karatun alqur'ani in ba haka ba sai ku kashe rediyon amma bijirar da alqur'ani da kaskanci ne ana karanta shi ko kuma ainihin kuna surutu kuna dai aljanin nan ba musulmi ba ne amma suna isiya sai suka ce an sutu ku saurara ku saurara ku saurara ba darasi na biyu a ƙarƙashin wannan wasu bi subhanahu wa ta'ala li halil jinni ba'da istima'ihim lil qur'anil karim siffantawar da Allah madaukakin sarki ya halin da aljanu suka koma suka samu kansu da suka saurari alqur'ani da suka saurari alqur'ani an samu canji ko ba a samu ba an samu to sai ka dubi rayuwar yanzu in an karanta mana qur'ani muna samun canji amma ga qur'ani suna sauraron shi sai Allah ya ce ga halin da suka shiga da kaulihi subhanahu sai ce wallahi ila qaumi min dunna sai suka juya ga dangin su kuma suka koma suna masu gargadi da wa'azi wa hadhihi mas'uliyyatu da'wa ila Allah wannan nauyi ne na aikin isar da sako na Allah madaukakin sarki allati natazakkaruha wanda yake wajibi ne mu musulmi a yau mu tsaya mu tunani ونحن نقرأ عليك تند مكي كراتون من تاريخ من مبادرة الجن إلى إنذار قومهم إذن قد يبدأ الجنين من سكة يدنية متعنين سبابين دجاجي فشيتي ثور سمائهم دجاجنا الجنس لآيات الله سبحانه وتعالى بآيين الله يلي إلى قومهم من جنين سيفك بيا سكبه مع سواعد متى ممكن waɗannan aljanu aljanu ne masu aiki da yan tsibbi aljanu ne masu aiki da bokaye suna jeran biyar hawa juna suna tafiya sama suna je hirarrakin da ainihin mala'iku suke su dawo su gaya wa bokaye yau sai suka ga cewa kamar ya sami al'ana ya lahu shihabar rasaba suka ce yanzu sama ta wayi gari ملئت حرسا شديدا وشهدا ta cika da tsaye ta cika da yula bakin wuta missiles duk wanda ya tafi za a biyo shi sai suka ce kai ne ya faru ne sai suka kira taro suka ce famar bi masharik al-ard wa magharibaha ku buga ku gabas da yammacin duniya ku je ku binciko mana me ya samu ne abu wani abu ne ya faru a nan ƙasa shi yasa aka kawo sama wannan tsaron shi ne waɗannan suna cikin tafiya su ne ake kira jinnin nasudi sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama a inda nakhala kan ya gurin ba da jinai annabi yana sallar dare da suka ji wannan karatu shi ne suka ce an suto an suto an suto ku saurara ku saurara suna gani ne sai suka ce wallahi wannan abin da ya faru shi ya ja aka tsara sama to mu da ba mu shirka ba kyau ba mu da ba mu ɗauka cewa halittu ba ga gararru ba mu da ba mu ɗauka mu da sai suka fi nadama ka je ka karanta ƙarshe ƙarshen suratu muhammad da kuma farko farkon suratu jini in ka karanta waɗannan surori shi ne za ka samu cikakken tarihin irin yadda rayuwar aljanu take wa anna kunna kaza wa anna minna kaza wa anna kaza wa an suka ce cikin mu akwai musulmi akwai kafirai akwai azzalumai akwai yan ta'adda akwai kaza akwai suka ce kunna bara'ika tsibada ɗariƙu ne ne mabambanta wannan shi kawo mana hayaniya daga jin qur'ani sai suka ce to yanzu ba sauran magana ɗariƙu ƙungiyoyi mazhabobi babu qur'ani zalla ma'ana sai suka gano asalin sirrin rarrabuwarsu shine waɗancan littattafai na annabawa da aka gurɓata su kuma suka koma suna bi to yanzu ga sabon littafi ya zo bai gurɓata ba to a dawo a bi shi a daina zalunci a daina kaza a daina kaza waɗannan aljanu daga jin qur'ani ya canza tunaninsu daga jin alqur'ani sun kora suna gargaɗi a matsayinka na musulmi yau ayoyi nawa ka iya suna da yawa saƙonni ne za ka iya isarwa suna da yawa shi ina jiya mana tsoron kar mu mutu jama'a mu je sallama da azumin da komai ya yi daidai amma Allah ya mana tuhumar da ba za mu iya amsawa ba ita ce isar da saƙon Allah a nan muna da rauni ƙwarai da gaske manta da duk wannan wa'azoji da muke har yanzu da zai zama uzuri saboda waɗannan wa'azozi da muke musulmi muke wa waɗanda suke jin hausa shi addinin na hausawa wannan hausawa ne ma'ana yanzu kenan na ƙayyade duk wanda zai jin hausa wannan saƙon ba zai je gare shi ba me yasa ba zan yi da wani yare ba me yasa da yaren hausa ba zan shiga wasu ƙauyuka ba akwai wani yana nan yin za ka same shi a duniyar najeriya nan yake bai iya yaren uwan shi ba bai iya na uban shi ba breaking ya iya duk irin turancin da za ka yi saƙo da isa gare shi ba sai ta yi da breaking kuma haƙƙi ne a kanka ka isar da saƙon domin ne domin kai ya zo gare ka to za mu sake dawowa masuliya ta ɗazu wannan aiki ne na malamai da masu mulki da masu da'awa don haka Allah ya ji ɗan sardauna da abubakar biyu tafiya suke wannan mai mulki ne wannan mai karatu ne wannan mai kuɗi ne wannan ya iya wa'azi da an je sai mai mulki ya miƙe ci kuma ya fara jawabi kana zaune nan ga kanan ƙaramin hakimi ne ko wani ƙaramin sarki ko dagaci sai ga sardauna ya sauka a katuwan marsanji da kafiyaciyar alkyabba gaba ɗaya sai ga kana matarkata an zo cire kan me aka zo yi me ya faru kuma sai sardauna ya ce zaina ka ga wanga eh malami na bari shi gaya maka saƙon Allah sai malam bakar bin ya miƙe to ka gamsu eh za ka karɓa yanzu ko ka mu je mu dawo ka ga kamar bashi fa za ka karɓa yanzu ko mu je mu dawo haka yake cewa za ka karɓa yanzu ko ma'ana za ka karɓi musulunci ba dole ba ne ko ko mu je mu dawo za ka yi nazari amma ta sarjan muna iya kwantar da shi a mai bulala yana tashi ya ce to ka musulunta da gudun zai musulunta amma ba da ƙarfi zan shi yasa ko da sarjan ya mutu da firin jaba tunda ba da tsiya ya saka su wani sai ce zai musulunta wani sai ce a je a dawo in ya musulunta sarjan ne kawo manya-manyan riguna da manya-manyan rayuna da atamfofi a bashi a zo a yusafa da shi a sata wata aikatan masallaci shi yasa malam baka ya ce da sardau ne rasu in na tafi ne wa'azi ne wa'azi suka musulun da su ce to ina akan fofi in ce to ai mai akan fofi ya rasu ni ayoyi ne ya akan fofi ya rasu akan fofin nan suna da tasiri ka je kano ka gani wani alhaji ne yana nan a kantin kano duk sanda aka yi gasar karatun alkur'ani daga shekara ashirin zuwa yanzu zai ba yara atamfofi da shaddoji wani yaron yana nan gujewa yake yana hadda saboda yana son ya samu atamfofi ya kawo sabon shaddoji har gobe in aka yi sai ka ji an ce alhaji yano kantin kwari ko alhaji yano mai goro ya kawo kaza wannan tashmi'i ne karfafa gwiwa ce ba ka biya shi ladan qira'a shi bane ba ka biya shi ladan musuluncin shi bane a'a karfafa gwiwa ne annabi ma an musulunta yana bada kuɗi yana bada raguna balle sargani ne haka sunna yayi ba kauye ne ya zo wurin annabi ya karɓi kalmar shahada ya gama hutawa ya jajibje zai tafi sai annabi ya ce to kaga waɗannan raguna kora suka tafi waɗannan ya ce kora suka tafi ya kirga guda ɗari ba kauye yayi yayi yayi labari a wurin ba kauye ka je babala ka je zai sai ka kofa da ne sai aka tayi lafiya yake lafiya kalau yake ku je ku musulunta a madina yake kun gani fa inna muhammadan yu'ti ata aman la yakhsha al faqara yake kun musulunta muhammadu na kyauta kyauta wanda zai ji tsoron talauci ina ga samu wannan sai an yi alku da na musulunta ne aka dama guda ɗari kuka ku musulunta amma ka ga musulunta ne don Allah bai san za a bashi wannan abin ba don haka da aka bashi abin ya tafi da kanshi wurin kofa gari ya ihu to ya kamata ku fahimta jama'a shi wannan musulunci in ya zama yau makiyanmu da haka suke yaudara ga sunan ƴan uwanmu ne ma gudawa a ƙasar ikara da ƙasar bakori da malumfashi idan ka buga ka tafi can wajejen garbo da makamantansu in shekara arba'in da ta wuce mishinari sun yi asibiti a garzo gasu nan me suke fata fata suke waɗannan hausawa da fulani da ke garin gwarzo su zo su shiga amma a cikin tarihin asibitin har yau bayan shekara arba'in mutum ɗaya ne ya shiga addinin kiristiyaniti amma ba su daina operation ba a nan ƙasar ikara hausawa ne gaba da gaba mishan suka zo suka samu dattijo yana zaune bai da lafiya an watsar da shi suka riƙe shi suka taimake shi ya ji daɗi suka lallaba shi har ya rasu sai suka kwashe 'ya'yan yau 'ya'yan su ne profesawa na profesawa ne hausawa ne zalla amma kiristoci ne to me ya faru an ce mana kada mu gina asibiti ne mu taimaki mutane an ce kan mu je mu taimaki mutane da fakin zamani wajibi ne mu ji tsoron Allah masu kuɗi masu mulki mas'uliyar ba ta malamai ba ce kaɗai sarakuna sai an haɗa kai an yi wannan aiki in ba haka dai wallahi ina gaya muku Allah wannan wa'azozin da muke bi isa a ranar lahira mu gaya wa Allah cewa mun yi da'awa ba yo kowa aka zauna aka kunna mai fanka aka kunna mai lantarki da iya condition in yo ba me da ba ta faɗa ba amma ka tafi inda kafin ka isa sai ka karya wani marke tukuna ka shimfiɗa shi akan ruwa ka tsallake mutane suna can inda ba sa tsammanin su akwai su a duniya duk wannan abin da muke da hausar ne fa amma har yanzu akwai maguza a ƙasar hausa ba su taɓa jin labarin muna yi ba duk wannan abin da aka sa a rediyo har yanzu akwai wanda yake bahaushe ne tun dan uwanka yana haifar ran gaba ɗaya ne ya mata fi taka amma kuma bautar gunki yake yi yana nan a ƙasar zazzab yana nan a ƙasar kano yana nan a ƙasar fatasku yana nan a borno yana nan a mitika yana nan a kebbi yana ko'ina kuma ranar alkiyama sai allah ya maka tambaya dangane da shi me yasa baka je ka gaya mai ba shi yasa ka ga waɗannan aljanu suna ji sai suka koma suka fara wa'azi da suka fara wa'azin cikinsu sai da'awa ce ƙarfi to kuma ka san wasu da ba su karba ba shi ne nan sai suka aiko wa annabi goron gayyata annabi ya nuna cikin sahabbai yake aljanu sun aiko da goron gayyata za a je musu wa'azi ma'ana wa'azin kasa ne wa'azin mako ne wa'azin anguwa ne aljanu dai sun aiko yaye zai bi ni ma'ana waye zai rike tafsirin jallalaini da bulugul marami da misala ibn mas'udin sai ya daga hannu ga shi ɗan wada gajere can sai daga hannu ga waɗannan kinɗa kinɗa kowa ji an ce aljanu ce ba wanda ya daga hannu sai ibn mas'ud annabi yace ba wanda zai zo sai ibn mas'ud yace zo mu je suka tafi da suka isa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to an zo ma'ana an zo garin aljanu sai mishi da'ira haka yace to ka shiga cikin wannan kuri kar ka fita in ka fice ka fita duk abin da ya faru ka ba ruwa na inna lillahi wa inna ilaihi annabi zai hanin bari kenan ya hau ya fara wa'azi ya fara wa'azi ibn mas'ud ne ce can dare sai na ji hayaniya ta turke ta in fita ba gargadin da yayi in tsaya ne ne yake samun shi ne ya an jawo da aya an ce wani yayi bid'a wani aljini ce wallahi bai yarda ba shi in mu ga abaga wallahi bid'a ba ta aljini ne mutane ma sun haka balle aljini ya hakura dan ya yawo yake sai da annabi ya sai annabi ya kana wurin yake ina nan yace amma na ji hayaniya wallahi hankali ya tashi dadin tafiya ce wallahi ba ka tafi da ban amince ma abin da zai same ka ba yace na ji na karanta musu qur'ani na yi musu wa'azi yace zai mu je ka gani aka iya nuna musu yace kaga inda ba suka girke girke ga kasko nan da abu ga abu ga abu kaga a zahiri wa'azin kasa ne imana inda an kai da girke girke wa'azin kasa ne a shahid abin da nake so ka gano waɗannan aljanu annabi ya je ya isar miki da sako ka tafi jinin shiti yanzu ka je ka gani wani bai taɓa jin labarin musulunci ba a jihar edo wani bai taɓa jin labarin musulunci ba karfe mamaki yana nan a ina ina nan a cikin jihar kebbi wani yana nan a nasarawa wani yana a ka'ida wani yana ribar bai taɓa jin labarin musulunci ba haƙƙi ne a kanmu in na ce mu ina nufin musulmi naira ashirin ce kake da ita kawo naira talatin ma ne da ita a kawo a buɗe wani asusu a fara daga wani wuri sannan masu kuɗin su sannan masu mulkin su amma wallahi jama'a ina ji mana tsoron ranar alkiyama Allah ya tare mu yace wa kafidun innahum mas'uluna tambaye su kun fitar da sako tunda annabawa ban Allah yace zai musu haka la nas'alanna alladhina ursila ilayhi wa la nas'alanna al-mursalin za a tambayi jama'a za a tambayi suna manzanni kai ka isar da sako eh yaro shi ne manzo na farko a duniya Allah zai tare shi ranar kiyama ka isar da sako wanda mun ya ce gaskiya ne na isar sai a dubi mutanen shi a ce ya isar muku da saƙo sai ce ƙarya yake yi a gaban Allah a ranar kiyama suna ƙaryata annabin Allah ƙarya yake yi da annabin ne Allah ya ce to kai ka ji sun ce ƙarya kake shari'a ake yi Allah ya san mu gaskiya amma alƙali ba a cewa ya na kai mu da gaskiya a bar gaskiya ta bayyana da kanta sun ce ƙarya kake ya ba ka kare kanka sai ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da al'umma annabi Muhammad a kira su sai a kira al'umma annabi a kuma eh da kun zamani ɗaya da shi ya zo farkon duniya kun zo ƙarshen duniya za ku shaida shi me dalilin ku akan ya isar da saƙo sai musulmi su ce eh annabi mu ya karantar da mu inna arsalna nuhan ila qaumi to shi kenan sai Allah ya ce to shi kenan kun ji kun tabbata maƙaryata masu ƙaryata manzon Allah النبي النبي شنو ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين idan za a tambayi annabawa da manzanni ya yake maganar malamai tun za a tambaye su kaya aikin da aka saka Allah ya baka ayoyi ka haddace Qur'ani ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya larabci ka iya yare kaza ka iya yare kaza ka iya yare kaza ka je ka isar musu da sako ne ba wai kai sai ce ai wai kai da Allah kabila kaza bid'a suke yi ko kuma sunna suke yi amma sunnan nan bai zuwa kuka ko koyo ta gaban annabi ba sallallahu alaihi wasu ne suka zo suka koya muku me yasa sai da za ku je ku koya wasu ba yanzu don girman Allah jama'a in aka ce an samar da wata makaranta wadda za mu rinka biya tsirkuki garuruka muna biya muna ɗibo 'ya'yansu muna saka su cikin addinin musulunci muna saka ɗayan waɗanda suke cikin addini a cikin harkar ilimi ka shiga cikin jihar nasarawa wani gari goma ka je da gani idan ka miƙe kana wa'azi kai malami kiristoci sun zo ji su zauna kullum za su zo su zauna me yasa saboda ya ga ƴan uwan shi sun zo sai ce shi ma bari ya zo amma ba shi ba musulmi ba ne kuma sai tashi ya tambaya ya ce alaba maka malami ba musulmi ba ne amma abin da nake so na ji daɗin karatunka kai min addu'a kai min fatan na in zama almajirinka amma ba musulmi ne a garin jiya za ka ga haka ranar sallah karama ko babba za ga mutum ɗari sun sayo sababbin kaya sai ce ya zo musulunta ne ranar sallah in ya musulunta yana buƙatar a karantar da shi